بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha uku ga watan safar shekara ta 1441 wanda ya dace da sha biyu ga watan goma shekara ta 2019 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sayil bukhari muna cikin kitab tafsir tafsir suratul baqara malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة وعلم الله وعلم آدم الأسماء كلها قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا نقل عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن بريد وأول السنة قال سعيد أحمد فقال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رضي الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامه فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فياتون ادم فيقول انت ابو ابونا خلقك الله بيده واسجد لك الملائكه وعلمك اسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول نذكر ناكم ويذكر ويذكر ذنبه ويستحي اوتوا نوحا فانه اول رسول بعثه الله الى اهل الارض ويذكره فيقول نذكر ناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم ويستحي فيقول قولوا خليل خليل الرحمن ويأتونه فيقول نذكر ناكم قولوا موسى عبدا كلمه الله وعلمه التوراه ويأتونه فيقول نذكر ناكم ويذكر قتل نفسه بغير نفسه ويستحي من ربه فيقول قلت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول لفظناه قلت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبدا غفره الله غفره الله عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيقبل فإذا رأيت ربي وقال ساجدا فيدعو ما شاء ثم يقال ارفع رأسك وسل ترفع وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيقول لي حسن فأدخله الجنة ثم أقول إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيقول لي حسن فأدخلهم الجنة ثم أعود ثالثا ثم أعود رابعا فأقول ما بقي في النار إلا من حفظ القرآن ووجب عليه الخلود وقال أبو عبد الله إلا من حفظ القرآن يعني قول الله تعالى خالدين فيها
wannan hadisin ana ce da shi hadisu shafa'a hadisi ne da yake magana akan halin da mutane za su kasance ranar tashi al'iyama ya kawo kisar a nan don ta dace da ambaton annabi adam a ciki ya ce bismillah rahman rahim suratul baqara babu ƙaunin layi ta'ala wa allama adam al'asma babu da ke magana akan faɗin allah Allah ya sanar da shi annabi Adam sunan naki wanda su mala'iku ba su sani ba duk sunan komai da komai ake nufi shine wa Allah ma'adama al'asma'a kullaha mun yi bayani cewa waɗannan sunannaki ba zama ya yi a aji ko a makaranta aka ce masa abu kaza sunansa kaza ba a Allah ne ya kimtsa masa a cikin ransa kawai sai ga ya san sunannakin wannan abin wanda saɓanin ni da kai duk wani abu da za a gaya mana dole sai mun san sunansa ko kuma mu ƙirƙiri sunansa mu yi masa suna to Allah ya sanar da shi ya ba shi ilimi to bayan wannan ilimin da ya ba shi kuma wannan falala ce sai kuma hadisin ceto shine mutum na farko da za a fara zuwa a nemi cetonsa قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo yace wa qala li khalifatu ya canza isnadi haddathana yazid bin zurai haddathana sa'id bin al-qatada an an anas annan an annabi sallallahu alaihi wasallam daga anas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana bada labari cewa yashmi al-mu'minuna yawm al-qiyamah mu'minai za su haɗu ranar tashi al-qiyama anan abinda ake nufi waɗanda suke tsammanin samun ceto na ubangiji don shi mumini shi ne yake tsammanin allah ya cece shi kafiri bai cancance samu ceto ba dama duk wanda ya mutu yana kafirci babu shi ba ceton allah a ranar tashi alkiyama za su ce idan an daɗe a tsaye kamar yadda wata riwaya ta zo gashi an hura ƙaho kowa ya tashi za a ɗauki lokaci mai tsawo Allah bai ce wa mutane komai ba kuma duk ana tsatsaye sai azaba kawai da ake ta sha a zafin rana Allah ya sauko da rana ƙasa mutane suna ta tafasa sun shiga cikin wani yanayi na firgici ba inuwa ba bishiya ba komai fili ne tarwal na tashin alkiyama to sai su shawara su ceto da lawista shafa'ana ila rabbina ai da mun je mun nemi ceto a wajen ubangijinmu ko zai taimake mu a yi mana hisabi a nan fa ceton da ake nema wato allah ya yi wa kowa hisabi a sallamu kowa ba wai mu nemi ceton sai samu aljanna ba ne a'a halin da muke ciki ya kamata a sallame mu dan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljannarsa kowa ya samu yadda zai yi ubangiji ya sa muna da rahama allah ya ba mu rahamarsa mutum na farko da za a je don neman a samu waraka daga wannan bakin cikin na ranar tashi al'iyama fa ya tuna adam sai a je wajen annaba adam kunga wannan yana nuna muku cewa wato ko a lahira ɗin masu imani su ne masu jagoranci yanzu ina mutanen banza ina shaidanu suke ina ina ina waɗanda suke ji sun isa wa ka ji an kira su waye za su ɗauki nauyin jagorancin bin annabawan a nemi alfarmarsu su yi wa Allah magana muminai ne yi wallah amma yanzu su ne ba a yi da su su ne ba sa cikin lissafi su ne waɗanda ba komai ba ne ba to kuma duk wani fasiki duk wani kafiri duk namiji yake ko mace yana wurin amma waye zai waye isa ma ya yi tunanin cewa ya kamata a yi wa Allah magana ya taimaka mana muminai da aka sai su je wajen annaba adam su yabe shi su ce anta abun nas kai ne baban mutane gaba daya da musulmin da kafiran da mazan da matan kai ne uban kowa khalaqaka Allahu bi yadihi Allah ma da hannunsa da ya dace da shi ya halicce ka wa asjada laka mala'ikata kuma ya sa mala'ikunsa su yi maka sujjada ya kai adam wa allamaka asma'a kulla shay kuma Allah ɗin ya sanar da kai sunan nikin komai kaga wannan shine abin da Allah ya faɗa a cikin suratul baqara wa allama adama al-asma'a kullaha da wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin ya sanar da kai komai da komai na'am eh shi za a abe shi ran tashi alƙiyama kun ga wannan yana nuna mana falalar babanmu annabi adam fashfa lana inda rabbika hatta yurihana ka neman mana ceto a wajen ubangijinka su ma fa ubangijin nasu ne amma matsayinsu bai kai su tunkari Allah ba a wannan lokacin wani mutum shi ma adam ɗin an je wajensa saboda shi ne yake da wannan asbaƙiyya shi ne na farko shi ne ba a taɓa yin wani mutum ba in ba shi ba ka je ka roƙon mana ubangiji ya kai babanmu Allah ya hutar da mu daga wannan hali da muke ciki yuri hana daga al'irahatu ne samun hutu raha min makanina hada daga wannan wuri da muke ciki kun san me adam zai ce da su sai ce lastu hunakum ai ban kai wannan matsayin ba yi malar lamarin tashin kiyama din nan malar yana da yana da ban tsoro matuƙa wallahi tallahi lastu hunakum ma'ana lastu fil makanati wal manzilati ban wato allati tahsibuna ne ban kai matsayi da darajar da kuke tsammani na in yi muku wannan ba wallahi ban kai ba alfarma ce amma ta fi ƙarfinsa wannan wannan makamu shafa'a din wannan wuri na neman ceto a yi wa Allah magana a wannan yanayi ban isa ba wa yaskuru zambahu sai ya gaya wa mutane ya ce ni ma ina da laifi a wajen Allah laifin nan shine Allah ya ce da shi kada ya ci bishiya a gidan aljanna shi da matarsa kuma ya je ya ci bishiyar nan ya ce ina jin tsoron kada ni ma Allah ya ritsa ni ya kama ni da wannan laifi da ne yanzu 'yan uwana Allah Allah kai mana afuwa Allah kai mana afuwa Allah kai yafe mana bayan Allah fa ya ce ya yafe masa wannan fa a kiyama ne abin zai faru amma saboda imani shi mumini kullum shi fa yana jin tsoron laifin da ya yi kai ya zama masa matsala kuma abu na biyu da nake so yan uwa su fahimta idan akan wannan abun guda ɗaya karka yi kaza kar ka taɓa bishiyar nan ya taɓa shi fa kaɗai wannan abin ya faɗa yana jin tsoron ya tinkari Allah ran tashin alƙiyama to ina ga mu laifuffuka da zunuban da yake kanmu wanda muke yi kullum na saba wa Allah mu ina za mu sa kanmu fa yastahi sai ji kunya ce ina jin kunyar Allah ba zan tunkare shi ba amma ina ba ku shawara utu nuhan fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard ku tafi wajen annabi nu dan sa kenan duk wani annabi ai dan sa ne ka duba nan uba kenan ya kasa yin wani abu zai ce na ƙasa da shi ya je ya yi ku tafi gurin nuhu shi ne farkon manzo shi annabi adam annabi ne shi kuma annabi nuhu manzo ne farkon annabi annabi adam farkon manzo annabi nuhu manzo ɗan aike mai wa'azi kenan annabi kuma ma'ana wakilin Allah a bayan ƙasa kowanne da aikin shi matsayi ne Allah ke zaben wani mai da shi annabi annabi kuje shi ne annabin manzan farko da Allah ya turo shi ya yi wa mutane wa'azi kuma shi ne waɗanda aka halakar da mutanensa saboda sun saba masa shi annabi adam aka ce risalarsa saƙon da Allah ya turo shi tarbiya ne da irshadi da faɗakarwa ga 'ya'yansa to shi kuma wa'azi yake annabi nuhu da faɗakarwa kuma shi ne na farko cikin annabawa da manzanni da ya fara zuwa ya ce abi Allah a yi kaza a yi kaza da sauransu shi kuma annabi adam a kan ‘ya'yansa ne annabtan tasa a kan ‘ya'yansa irshadi ‘ya'yansa shi yasa malamai suke cewa shi annabi iya wa'azinsa iya gidansa ne da da iyalinsa eh baya tashi ya fita ya je ya tara mutane ya faɗakar da su shi annabi amma manzo shine mai wa'azi amma dukansu matsayi ne shi manzo bai zai zama manzo ba sai ya zama annabi sai ya zama manzo amma akwai wata ƙari na daraja na faɗakarwa a ciki da ya ce ba aka wallahu ila ahli al-ard ba yana nufin umumul bi'sa ba ba yana nufin wanda an ka turo shi gaba daya a bayan ƙasa ba ana nufin wato al'ummarsa in dai wanda aka turo ne a bayan ƙasa duk duniya gaba daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace to ku tafi wadansa suka tafi suka je suka samu shi annabi Nuhu suka roƙe shi suka ce muna roƙon wato ka taimaka mana ka yi wa Allah magana a kubutar da mu daga wannan hali da muke ciki shi ma sai ce lastu hunakum wa yadhkuru su'alahu rabbahu ma laysa lahu bihi ilm fayastahi shi ma annabi nuhu sai ce jama'a ba ni da wannan matsayi matsayina bai kai in je in tunkari ubangiji ba a yau a kiyama in kun lura kowanne kenan daga cikinsu yana nuna abin nan fa ya fi ƙarfinsa sai ce ni ma ina da matsala sai tuno wani abin da ya roƙi Allah ya yi masa rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul hakimin قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه أمل غير صالح الله يقول فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين شيني يا نيما وتنسى الفرما تنسى ديكي كافريني شان نبنو تنسى بيبيش با الله كرفا من أسيري قسمي in an samu wai annabi annabi guda ɗansa ya fanɗare masa bai bi shi ba to yaya mu ai kaga sai Allah musallim Allah musallim so lalle ne mu remi shiriya wa kanmu da iyalanmu ga baki daya babu wani abin mamaki zai iya yiwa ka haife shi ka gama wahala a kansa kuma ya zo ya ce ba hanyar ka zai bi ba bai ma yadda da hanyar taka ba kwata-kwata to shi ne saboda so irin na uba da ɗa ya ce ya Allah ga ɗana yana cikin iyalaina inna bu min ahali kuma ka gaskiya ne ina ka ce za ka halakar tabba za ka halakar ka ce za ka tsirar tabba za ka tsirar a taimake ni akan wannan ɗanawa inna bu min ahali wa inna wa daga alhaƙu wa an ta hakamul hakimin sai Allah ya fushi ya nuh Allah ya ce ya kai nuh innahu laysa min ahlik wannan yaron baya cikin ahlinka kai annabi ne kai bawan Allah ne dan nan kuma kafiri ne ya ya fandare ka daina cewa yana cikin iyalanka baya cikin iyalanka masu bin addininka innahu amalun ghairu salih ka duba Allah da kansa yake cewa wannan yaron ya aikata aiki ba mai kyau ba innahu amalun ghairu salih kaga illar aikata mummunan abu a rayuwa kenan Allah da kansa ya faɗa cewa wannan yaron ya aikata aiki ba mai kyau ba yana kan addini ba mai kyau ba yana kan aƙida ba mai kyau ba yana kan ɗabi'a ba mai kyau ba ɗan annabi ne Allah ke gaya masa wala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun kada ka sake tambaya na abin da baka da ilimi akai inni a'izuka ina maka wa'azi ya kai nuhu an takuna min al-jahilina kar ka zamanto cikin masu jahilci ko masu wauta wannan maganan babba ce fa Allah ba yau malam ko mutum ne dan uwanka ya fusata ya gaya maka waɗannan maganganun kana da buƙatu wajen yana da wata alfarma da yake maka ya zare maka ido ya gaya maka waɗannan maganganun ai dole ka gigice ai ji za ka yi ina ballanta na Allah ya za ka yi magana akan abinda baka da ilimi Allah yake ga annabi nuhu fala tasalni ma laysa laka bi ilmun ina maka wa'azi ina ja maka kunne kar ka zama cikin masu jahilci Allah ya bar magana wannan na dan gidan annabi nuhu ai kwarai kuwa wallahi tallahi malam wallahi ka duba falamari irin na ubangiji dubu matsayi irin na annabi amma bai saurare shi ba akan lamarin ɗanna ƙwarai kuwa ina ka duba yadda shi kuma annabi nuhu yake son ɗan ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin lokacin da Allah ya zo zai halakar da mutanen da ruwan tufana annabi nuhu yake cewa dan ya kai dana zo ka hau jirgin nan tare da mu yana son yaron nan wallahi zo mu tafi zo mu tafi irkab mana wala takun ma alkafirin qala yace wa man sa'awi ila jabalin yasimuni min alma ga can wani dutse ne shi zan hau ba zan hau jirgin ka ba zan hau wancan dutsen shi zai hana wannan ruwan da tufanin ya zo ya shanye ni ba dai ruwa Allah ya kawo ba to ni na hau kan dutse can kololuwar dutse sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma baban da yake annabi ne ce qala la asima li yawma min amrillah illa man rahima menene haka ne ko eh wa illa man rahima a yau ya kai dana ba wani wanda ya ise kukuta daga wannan ruwa da Allah ya sako shi in banda wanda Allah ya masa rahama ka zo ka shiga wannan jirgin anan ne wanda Allah ya masa rahama anan rahama take ya kiyarda kaga saba uba kenan a karam kalla ya kiye bu uban yi wallahi yi na to bayan wannan din ya faru Allah maɗaukin sarki ya sako ruwan wasa-wasa yaron na yana yana sama yana ganin shi ya tsira sai da ruwan nan ya zo yau ruwan da duk duniya ba inda bai je ba ba wani dutse a garin ku ba duk duniya wannan ruwan an yi wani ruwa mai yawa irin shi ruwan dufana Allah ce wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin kawai sai sai igiyar ruwa suna cikin wannan magana shi annabi nuhu yana cikin jirgin ruwansa da Allah ya ce yayi shi wasna'il fulka bi a'yunina wa hayna ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا سويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فحال بينهما الموج سيغا إجير روا كو تاشغا تكانون سنة چكم مغانا سي روا ينكا فكان من المغرقين كو الله حلقا دتن سي ينتي هر يوم على بارنسان bayan Allah ya halakar da al'ummar ta mutane annabi Nuh saboda shekara 950 yayin yana musu wa'azi suka fandare ba su bi shi ba shekara dubu babu shekara hamsin Allah ya kifar da shi ya halakar da shi duk da haka uban shi ne ya zo yake fa addu'a yana inna bani min ahli ya Allah ɗana ɗana ɗana yana cikin iyalaina wa inna wa da kalhaq ya Allah yana kamun kafa Allah alƙawarin ka gaskiya ne ba mu ƙaryata ba wa anta hakamul hakimin bayan Allah ya yi mai wannan bayan ɗan ya yi masa wannan taurin kan shine yake neman wannan alfarma a wajen ubangiji kwarai ko da gaske fikihun kenan wato abin da ake nufi a nan me yasa annabi nuhu ya ce ni ban isa ba yanzu ɗa ɗaya ne ya nemi alfarmarsa a matsayinsa na annabi fa ɗa ƙwaya ɗaya ya nemi alfarmarsa a wajen allah a nan duniya cewa yana cikin iyalansa allah ya masa wannan maganganun bai ba shi alfarmarsa ba to yaya za a zo a sa shi a gaba a ce ya zo ya nemi alfarmar mutanen duniya ga baki daya ya ce ba zan iya ba ni ma ina da matsala wannan abin da na yi allah ya yi min wa'azi cewa da ya yi inni a izuka ine maka wa'azi an ta kona minal jahilina ina jin tsoron mai allah zai ce mu duk da a lokacin ya nemi afuwa ya nemi Allah ya masa afuwa ya fi masa qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun tun a duniyar yace ya ubangiji ina roƙonka Allah ka kiyaye ni da in roƙe ka abin da ban da ilimi akai wa illa tagfirli wa tarhamni ya Allah in baka gafarta mun ba ya Allah in baka yi min rahama ba akun minal khasirin malam ka ji annabi ne da yake gaya wa Allah yana roƙon Allah yana cewa ya Allah in baka yafe min ba ya Allah in baka yi min afuwa ba ya Allah in baka yi min rangwame ba zan zama cikin wannan da suke asara qila ya nuh ihbit bi salamin minna wa barakatun alayka wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adhabun alim to wannan shine yasa yace ku ƙara gaba shi ma fa yastahi yace to ku tafi gurin Khalilur Rahman ni ban sani ba ƴan uwana kuna fahimta na wai waɗannan su ne fa manyan a duniya su ne bayan Allah zababu kowannen su idan aka je wurinsa yana jin tsoron Allah yana jin tsoron kiyaman nan yana tunanin yana da wani problem yana da wata damuwa da zai iya zamanto masa matsala a wajen Allah wai sai wani ya zo ya ce maka wai yau wai ya lamunce maka wai kiyama wani wai ya ce maka wai wai kaje duk abin da za ka yi wai ya lamunce maka wai kiyama wai ya lamunce maka da wanda ake sayar musu da aljanna da wanda ake shafa kansu a ce an shafe musu duk wata azaba da wanda ake musu kaza wai wani dan adam mai tsuguno a nan gudun wai wai ya ce wai wai ya maka afuwa wai ya yafe maka shi yasa duk wanda baya zuwa makaranta yana sauraron ilimi in yayi wasa zai zai asarar rayuwarsa iya renin wayo ai an nuna ma baka da amfani baka san ma me kake ba kawai kaga ka tsaya ka bi Allah kawai yanzu wannan duniyar ba kana ganin kowa ta kanshi yake yi ba kowa ne ma yake ya zai rufa kansa asiri ko ba neman duniya ba yanda za mu iya rayuwa ba kowa buge-bugensa yake ba da shi da iyalinsa da 'ya'yansa ya zai to in duniya an mata wannan kiyama fa ai duk wanda ya tsaya yau da yarkansa a duniya nan bai tsaya kansa tanadin kiyamarsa ba ya yi asara wallahi akan yi na kiyama ya ce to ku tafi wurin ibrahim khalilur rahman sai su zo wurin annabi ibrahim fa ya tuna fa ya kulu da sunakum utu musa shi ma annabi ibrahim sai ce ni fa ban da iko ni ma ba zan iya ba yawwa ku tafi gurin musa a nan shi annabi ibrahim bai faɗi bai faɗi bai faɗi laifin shi ba sai dai a wata riwaya ya yi bayanin laifinsa me laifinsa a gan akan akan abin da ya shafi harkar gumaka da da da da Allah tabaraka ta'ala ya jarabe shi da mahaifi mai bautar gunki azara wa qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin da wannan mujadalar da suka yi ta yi da mutanensa da lokacin da wani sarki mai zalunci yake kama matan mutane yana kwacewa suka zo aka tambaye shi ya tauriya ya ce uwarsa ce ya ce yana jin tsoron wannan yana nufin uwarsa a addini amma da yake shi annabi ne ɗan ƙaramin abu sai ya mai da shi ya ga kamar babba ne a janibin ubangiji tabaraka ta'ala shi ma annabi ibrahim a matsayinsa na annabi dattijo zai ce ta ku tafi gurin musa ba zan iya ba sai a je gurin annan musa ya ce abdan kallamahu allah wa atahu taura annabi musa yana da matsayi shi Allah ya yi magana da shi ba mala'ika a tsakani duk cikin annabawa shi ne kalimullah ba shamaki Allah bai sa masa wani mala'ika ji sautinsa ba ba jibrilu kuma Allah ya ba shi attaura ku je ku masa magana yana da fada a wajen Allah sai a je a samu Musa sai ce lastu hunakum ni ma fa ba da wannan matsayin ban kai ba wannan duk annabi ne yake bamu labarin abin da zai faru wa yadhkuru qatla an-nafs bighairi nafsin wa yastahi min rabbih sai ya tuna kuma ya faɗa cewa ni ma fa na taɓa kashe wani mutum abin da ya faru shi kuma zuwa ya yi wani mutum a zalimi cikin mutanensa ya samu wani a cikin mabiya annabi Musa ɗin ya yi itace zai je gida ya ƙwace itacen ya ɗora masa a gadon baya ce ka kai min gida ya samu mai bin addinin annabi Musa ya yi itace zai je gida shi kuma wancan kafirin ya ƙwace itacen kuma ya ce sai wannan mutumin ya kai masa gida ana cikin wannan yanayi sai ga annan musa ya zo wucewa sai shi wannan musulmin sai yake cewa ya musa ka taimaka mun ka duba wannan ya ƙwace min itace na kuma ya ce sai na kai masa na masa dakon itacen na kai mai gida annabi musa ya yi wa wannan mutumi kafirin ya masa magana ya ce ah yanzu ka ɓace masa itace kuma ka ce sai ya kai maka gida wannan ai zalunci ne sai kawai mutum ya yi wa annabi musa rashin kunya sai annabi musa ya naɗe hannunsa ya gaba masa rankwashi guda ɗaya lafiyayye gab yana danna masa rankwashin nan ya mutu kawai sai faɗi ya mutu shine fa wa kazahu musa fa qada alai kawai sai annan musa ce kaf kala ya ce wannan inna hana min amalin shaifan lalle wannan abin da na yi yana cikin aikin shaidan ya yi aka yi na kashe mutumin nan yaron kwashe shi bai san zai mutu ba innahu aduwun mudillun mubin lalle shaidan maƙi ne mai batarwa mabayyanin batarwa wannan annabin musa ne yake yake adiresin akan shedan yana gaya maka shedan maki ne mai batarwa mabayyanin batarwa قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له سيتي يا ubangiji na ya zalunci kayina ka gafarta mu a take ba kuna jin yadda annabawan suke ku in sun yi laifi take suke neman afuwa ya Allah na zalunci kaina inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu al-ghafurur rahim qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin Allah ya yafe masa ka duba fa Allah ya yafe mai tun a duniya wannan abun da ya to wannan kissar da Allah ya kawo cikin suratul qasas yake tunanin kada Allah ya tsaye da shi shi ma a kiyama ya ce yaya aka yi kai kaza ya ce ba zan iya ba ku ƙara gaba o to isa ku tafi wajen annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne kalmar ubangiji ne ruhi ne na Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya halicce shi ba tare da uba ba ɗabi'ar ubangiji tabaraka ta'ala yana halittar ɗan adam ne tsakanin uwa da uba amma shi wannan ba uba wani matsayi ne nasa sai a je gurin shi ma annabi isa a ce ya isa ka taimaka mana ka yi wa allah magana ya cece mu a cikin wannan hali da muke ciki sai ce da su lastu hunakum ya ce ba zan iya ba nema ya ce da su ba ku sani ba Allah ya gaya mun a cikin alkur'ani Allah ya zarge ni tun a duniya a an ta ƙulta linnasi ta ne wa ummiya ilahaini min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين kai isa daman kai ne ka gaya wa mutane su rike ka Allah da kai da mahaifiyarka ba ni ba Allah yake gaya mu anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq shine kamata in kuntu qultuhu faqad alimtahu ni ba wancan ba ayar ya Allah na isa in faɗi abin da ban da haƙƙi akan shi in har na faɗa Allah ka sani تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به يا الله با أبن نجيا مسجد أبن لك أمرتني دشي شيء مسنى أني أعبد الله ربي وربكم كبوتا الله أبنجينا أبنجينكم نيما ناتي مسكي أبنجينا نيما ni ban ce musu ni Allah bane ban ce musu mahaifiyata Allah bane wannan raddi ake wa 'yan kirista kenan kiristoci ce musu ne su bauta maka su bauta wa Allah su bauta maka kai ne ubangiji rabbi wa rabbukum ubangiji na ubangijinku ya ce to yana jin tsoron wannan kada Allah ya tsare shi a gada a kiyama ya ce yaya aka yi mutanenka suka zo suka mai da kai Allah ba zan iya ba ku tafi gurin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdan bawa ne ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi shi kan wannan Allah ya yafe masa gaba ɗaya abin da ya aikata na zunubinsa ma wato abin da ya aikata na zunubi da laifi duka gaba ɗaya Allah ya yafe mai annabi bai da laifi wanda ya gabata da wanda ya jinkirta gaba ɗaya fa ya tuni manzo Allah ce sai su zo waje na wannan yana nuna mana sharaf ɗaukaka na annabinmu annan muhammad sallallahu alaihi wa sallama yashi in suka zo waje na fa'an talik hatta asta'zina ala rabbi fa ya'danu li sai in tashi sai in je in nemi izini a wajen ubangiji ka duba roƙon da zai addu'ar ma sai ya nemi izini a bashi dama ilahi ya allah sai in nemi izini a wajen Allah sai Allah ya ce mun baka izini faɗa abin da za ka faɗa a wata riwayar ya ce fa'iza ra'aitu rabbi idan na ga Ubangiji na a wannan lokacin wa ka'atu sajidan sai in faɗi ina mai sujada sai ya bani dama sai in roƙe shi abin da nake so yana ganin ubangiji sai ya faɗi rif ya kafa sujjada ya kafa goshinsa a ƙasa to shi ne Allah zai ce da shi irfa ra'sak daga kanka ya kai muhammadu eh zai bar ni idan na kafa kan nawa sai ya kyale ni zuwa wani lokacin da ya ga dama ni kaina bai ce mun komai ba ba ya ce da ya ga ubangiji ya zo gurin Allah neman izini ba zai faɗi ya sujada to in ya sujada nan sai a bar shi a sujadar ba za a waiwaice shi ba tukun sai ya ɗau wani lokaci mai tsawo kaji Allah kuma shi ne fa ya da'uni ma sha can sai ya ce daga kanka daga kanka daga kanka wasal tu'ta roki abin da kake so za a baka ka duba wani abu lamarin Allah roki kuma yanzu a baka an ce ka roka kuma an gaya ma za a baka wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sal tu'ta wa qul yusma fadi abin da zaka faɗa za a ji abin da zaka faɗa din za a shaurare ka washfa tu shaffa nemi ceton za a baka ceton abinda duk waɗancan suka gaza suka kasa to wannan hadisin shi ke nuna maka lalle manzan Allah shi ke sama da dukkan annabawa da manzannin nan gaba ke daya ba wanda ya yi shi alaihi salatu wassalam na'am eh warai kuwa lam yuta ahadun qabli warai kuwa wa taytu shafa'a an ba da ceto wannan shine ash-shafa'atul uzma babban ceto ba wani wanda ya isa in ba annabi ba ta yanzu ya koyan uwana masu saurare na kusa da na nesa yanzu wannan hadisi a cikin bukhari yake wannan ana baka labarin hakikanin abin da zai faru a kiyama nan gaba wannan shine abin da zai faru kuma za kowa zai ganshi ya kamata mutum ya yadda wani ya masa wala gigita ya masa wasa da kiyamarsa wani ya zo ya gaya maka wani zance ba wannan ba wai akwai wasu wai wasu masu matsayi wallahi wallahi da kunne na da kunne na dinnan Allah shaida naji aka kamun kasar na wani malami da yake wa'azi yana cewa wallahi a kiyama in suka je in Allah bai sanya yan kungiyar su a aljanna ba sai sun yi challenge din ubangiji wai wannan wai malami ne wai aka gayyato shi wai yana yi wa mutane wai wa'azi don ya nuna mutane su bi ƙungiyarsa su bi jama'arsa su bi abu ne ce in ubangiji in dai aka je kiyama in bai shigar da wani da wani da jama'arsa da wanda suka bi su ba aljanna ba sai sun yi challenge din Allah shi kansa wannan da kunne na naji ban taba jin bala'i da tashin hankali da rashin mutunci irin wannan kalmar ba mutane suka yi ta kuka suna murna saboda sun dace yanzu wanda yake zama yana ana karantar da shi karatu na sunna karatun gaskiya ana karanta masa aya da hadisi ana masa bayani zai yarda da wannan rashin hankalin da wannan wannan mutumin yayi to sun hana mutane jin gaskiya ba sa su sun hana an yi lokacin da cewa ake in ka saurari karatu na sunna na dawa wai iya gudunka iya ladanka iya gudunka iya ne santan wa'azin iya ladan da Allah zai baka ba za su bari a saurara ba ma wani da ya ji sai ce ai mutanen ne shikenan daga nan an haramta masa jin jin wannan wallahi wani yaro yake ban labari yace wannan ubansa ne ya same shi abin ya same shi yace mahaifinsa yana kiyayya ta kawo wuka a yanka da malam Ja'far Allah ya masa rahama a duniya yace ba malamin da yake kiyayya da shi yake gaba da shi irin malam Ja'far ci Ja'faru wannan ɗami za a shi to shi ma mahaifin ba laifinsa ba ne gaya masa ake yi akwai inda ake gaya musu haka kurin a sa ka kai ta ƙiyayya da mutumin da baka zauna da shi ba baka saurare shi ba ma ballanta ka fahimci ina ya fuskanta eh yaron wata rana suna tafiya zai kai uban wani gari za su yi tafiya ya ɓare kasar ɗin malam ya zira a rediyo a mota suna tafiya ya yi ta wa'azi ya yi ta wa'azi tsohon nan shiru yana saurara bai san waye ba ya ji wa'azi ya ji wa'azi kasar ya kare ya ce akwai wani ce akwai baba ya daɗa jona masa wani ka duba inda shirya za ta zo masa malam ya ji abin tar tar tar tar gaskiyar kurin ake gaya masa sai da suka je sai yake tambayansa ya ce wannan wannan wani malami ne yaron ya yi shiru saboda ya san ƙiyayyar da yake da malamin kamar ya faɗa kamar bai zai faɗa ba sai ce ai ai malam ja'afar ne ai ya ce jafaru jafaru yaron ya ce ƙwarai ko ba shi ne wallahi ya ce yanzu dan Allah wannan shi ne dan Allah ya ce wallahi ba shi ne tsohon sai ce Allah ya isa ya ce an cuce mu Allah ya isa yake gaya waɗanda ya ce an cuce mu ya ce yanzu mai wannan wa'azin shi ne za a ce ɗan wuta ne yanzu mai wannan wa'azin shi ne za a ce ba yahude ne ya ce duk haka aka gaya musu ya ce wallahi daga nan akar makalla daga nan tsohon nan Allah ya fahimtar da shi ya ce a bashi karatukan nan kullum in akwai program ɗin malam a rediyo yana ji idan kuma babu ya sa masa kasa ya ce daga nan Allah ya kawo masa shirya Allah ya ce mai kishi mahaifinsa ya gane ya ce kawai sai al'amarin sai canja waɗancan mutanen da yake zuwa wurinsu suke halakar da shi babu kasa ɗaya da suka ba shi na wa'azinsu da zai gamsar da shi ya sa ya rinka ji don ya samu kusanci da Allah babu na kawo muku wannan bayanin ne saboda Allah ya baka kwakwalwa ya baka tunani ya baka yancin ka zaɓi abu mai kyau inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura me yasa aka ce ma ga wuta ga aljanna ka zaɓa to dan me wani zai zo in ninki mai ka ya hana ka ka saurari gaskiya kurin ya kife ka ya sa ka a tukunya ya ce can za ka yi tabi kar ka waiwaya kar ka duba dama kar ka duba hagu kana balagagge kana da yancin tunani to ko ƙarya ne a barka saurana maka ji ƙwaƙwalwarka ta rarrabe maka yaya wani zai zo mai da kai kamar remote control sai ya ga dama ya kunna ka ko ya kashe ka tsofai tsofai da girma da shekaru da kai su hana ka bin hanyar Allah kuma yanzu wannan hadisin da muke karantawa ina ce bayani yake a matsayin annabi da darajarsa amma wani sai ya bude baki ya ce ai ahlus sunna ai makiya manzon Allah ne yanzu wannan hadisin Imam al-Bukhari ne ya rawaito shi duk duniya babu littafin da ya fi shi inganci kuma yana bayanin darajar annabi amma sai a je a ce mutane ai mutanen nan ba sa san annabi ai fada suke da manzon Allah a haka za a yi ta gina su to wannan karatun kuma daga ina ka samu shi kuma wani a cikin sahih bukhari ke kuma akwai irin wannan sun fi dubu nawa ba wani mutum da yake bayani akan darajar annabi da matsayin manzon Allah da kimarsa irin ahlus sunna kullum muka zauna anan sai kun karu da abubuwa da yawa akan manzon Allah bakin mu ma baya iya faɗan wani abu baya iya faɗa to haka duk littattafan sunna suke a cike da bayani dangane da kima da matsayi da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma fa rabo ne sai wanda Allah ya rabautar da shi yake iya ganewa Allah ya ce tashi daga kanka roƙi za a baka abin da ka roƙa ya ce fa'arfa ra'asi fa ahmaduhu bi tahmidin yu'allimu nihi sai in gode wa Allah in yabi Allah wato da godiya da yaban da shi Allah ɗin shi ya karantar da ni in yi masa wannan ai kwarai kuwa bai san shi ai ai a riwaya aka ce annabi ya yabi Allah ko zai yabi Allah a irin yaban da bai taba yi masa ba a rayuwarsa wannan kalmomi da zai faɗa a lokacin ceton bai taba bai taba yin su a duniya ba sai a wannan ranar da zai nemi ceton sai ranar kiyama ilimi ne Allah ya boye masa shi a kiyama zai bashi thumma ashbau sai in zo ne ceto in ce ya ubangiji ina neman ceto wa al'ummata wa duniya gaba daya fa yahuddu li haddan sai Allah ya iyakance mu wata iyaka eh shi kansa annabin sai a ce to daga nan zuwa kaza da suwa ne suwa ne suwa ne suwa ne a shigar da su aljanna yace fa udkhiluhumul jannata sai in shigar da su aljanna in ce wane wane wane wane ka duba fa wanda zai ce ta din shi kansa annabi sai Allah ya ware masa su ya ce je ka cece su in shigar da su aljanna tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sun sun ma'udu ilaihi sai kuma in dada dawowa wajen Allah tabaraka wa ta'ala in sake zuwa wajensa yana daɗa neman a ƙara masa fa'iza ra'aitu rabbi mislahu idan na ga Ubangijina ya bani wani abu makamanci wannan ko kuma in yi masa rabo irin wadda na yi masa ɗazu sun ma'ashfa ufa ya hudu li haddan sai in daɗa neman ceto sai daɗa iyakance mai ce ga waɗannan فأدخلهم الجنة شقد سوء الجنة ثم أود الثالثة سنن داو نوكو ثم أود الرابعة سنن داو نهدو فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أنا هريا كي واتو حديث الله يا بعد داما أن يحسابي an shigar da na wuta wuta ya tsallake ne akwai wata wani hadisin da ya kawo kisar cikakkiya an shigar da na wuta wuta an shigar da na aljanna aljanna to na wutan an shigar da su din annabi zai zo ba zai koma ba zai ce ina neman sai na rago wasu a cikin wutar duk a cikin al'ummata duk wanda yake kalmar la ilaha illallah ina neman Allah ce maka mu ya je a ɗiba Allah ya ce ka annabi yana da daraja a wajen Allah ma'ala an fasa mutanen a cikin wuta zai je ya yi wa Allah kirari da yabo ya ce Allah a fitar da su Allah ya ware masa ya ce ɗebi kaza tafi da su aljanna ya je ya kai su ya dawo ya sake cewa ya Allah a taimake ni a daɗa rage musu a daɗa bashi ya ce wallahi sai ya zo har karo na hudu ya ce kai babu wani wanda ya saura yanzu a cikin wutan nan illa man habasahul qur'anu sai wanda alkur'ani ya tsare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san waye wanda alkur'ani ya tsare ya tsare shi duk wanda qur'ani ya ce khalidina fiha abada to wannan annabi ba zai taba shi ba wanda alkur'ani ya ce zai zauna a wuta har abada to wannan abadan tana nan qur'ani ne ya riga ya faɗa annabi ba zai canja abin da qur'ani ya zo da shi ba amma duk wanda ya aikata zunubin da bai kai khalidi na fiha abada ba to annabi zai cece shi to sai ka lura duk lokacin da ka zo cikin qur'ani aka ce khalidi na fiha abada to ka duba wani laifi ne mutum yayi aka ce khalidi na fiha abada wa wajaba alaihi al-khulud Allah ya wajabta masa ya dawwama a cikin wutan nan to wannan ba zan iya cire shi ba qala abu abdullah illa man habasahu alquran yani qaulullah ta'ala akan kafirai khalidin fiha to wannan shine abin da zai faru a kiyama kuma yana jiran mu lokaci ne duk abin da aka ce zai zo zai zo kullu ma huwa atin atin duk abin da aka ce yana nan tafi to yana nan tafi mu yi addu'a Allah ya sa mu cika da imani idan wannan lokaci ya zo Allah ya sa muna cikin masu rabota subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh